الحمد لله الذي يستهزئ والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata hudu ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga baka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na saba'in da bakwai za kuma mu tashi darasi na saba'in da takwas a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان mun tsaya kuma hadisi na 520 daidai inda za mu tashi hadisi na 521 muna roƙo ubangiji mana kusin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da bayanin abin da hadisin ya kunsa daidai ya ba mu ikon aiki da shi muna cikin kitabun salati ko ko sannan babu salatul kusuf mun bi hadisi guda ɗaya biyu a cikinsa lokaci ya yi muka dakata insha Allah ta'ala yanzu za mu dora hadisi na gaba mun bi hadisin na Aisha na farko mun kuma biya na biyu za mu tafi hadisin da yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace kasafati shamsu shine ko ko na bayan sa ne an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga nana aisha matar annabi alaihi salatu wa sallam qalat tati khasafati shamsu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam rana ta yi kusufi zamanin annabi alaihi salatu wa sallam fa karaja ila masjid sai annabi ya fita zuwa masallaci fa tabban nasu wara'ahu sai sahabbai suke tabu a bayansa فكبر يكبر فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة يا نو جرا da Allah Allah tabbata gare shi ya fara karatu dogon karatu thumma kabbara sanai kabbara baraka ruku'an dawilan ya kuma yi ruku'i shi ma ruku'i dogo yana tasbihi thumma qala sanai shi sami Allahu liman hamida sanai faɗi wannan kalmar fa qama wa lam yajud da ya mike lokacin da an dago daga ruku'i sujjada ake sai ya miƙe bai yi sujjada ba wa qara qira'atan dawila sai dora karatu wani karatun dogo iya adina min al-qira'atul ula kusa wato ta kusa da karatun farko shine idan da yayi aya 100 to yanzu aya 80 yayi raka'a ta biyu ثم كبر وركع ركوعا طويلا sannan ya ƙara yin kabbara yayi ruku'i ruku'i dogo fa huwa adna min ar-ruku' al-awwal shi ma ruku'in da yayi ya kusa ruku'in farko tsawo inda ya yi tasbihi misali sau hamsin a ruku'in farko to a na biyu nan sai kuma talatin ko arba'in to shi ne ma yake sun makala sami Allahu liman hamida sannan kuma cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd thumma sajada sannan sai ya tafi sujjada kaga ruku'i biyu akai sannan yanzu aka tafi sujjada thumma qala bi rak'atil akhira ko akhira mithla dhalik sannan sai ya faɗa wato a raka ta ƙarshe sai ya faɗi kwatankwacin wannan dama balarabe yana da wannan salar idan ya fara lissafi ko guda nawa ne idan dai na ƙarshe ya zo kawai zai iya cewa al'akhir ko al'ukura ko ko al'akhira in yayi wannan ya hutar da kai amma idan ya ce al'ula asaliya to idan ya uku ne kawai zai ce summa al'ukura ba sai ya ce ma summa salisa ba dan ya nuna ma iya na ƙarshe to yana da wannan salar shi balarabe فاستكمل اربع ركعات في اربع سجدات sai annabi ya cika rukuyi guda hudu a sujjada guda hudu rukuyi hudu a sujjada hudu tunda mun ce kowace raka'a rukuyi biyu sannan in an tafi kaga sujjada ta guda biyu ce ita ma to sai annabi alaihi salatu wasalam ya cika wannan wannan bayanin mun yi satin da ya gabata sai yace wanda lati shamsu qawla an yansarifa sai rana ta yayi kafin annabi alaihi salatu wasalam ya bar gurin kafin ya sallama ya tafi sai ranar ta yayi tun makama sannan ya miƙe fa asna ala Allah bima huwa ahlu yayi ba Allah da abin da ya cancanta a yabe shi ya ce bima huwa ahlu ne saboda kawo kada akwai waɗanda suka zo yaban Allah madaukakin sarki kuma za a ga suna faɗa min sifofin da ba na da bane to domin ai kiristoci ma yaban Allah ne da yi suke zage shi sa suke cewa yana da ɗa suke cewa yana da mata duk a gurin su yabo ne kuma wannan zargi ne to saboda haka shi da yace bi ma huwa ahadu in kana son yaban Allah to yabe shi da abin da annabi ya yabe shi ko kuma abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa kanta to shine yabo shi za a ganye zuwa addu'ar yana cewa an ta kama asnaita ala nafsi ya ubangiji ina yaban ka kamar yadda kake yaban kanka kaga babu zancen yanzu maroki zo zo wani za ka yi zo kai zai ke roƙo amma Allah ya ganin sun ya saka nan saboda zakin ke akwai wanda za ka yi sun zo yabo abu zuwan yabo ne roƙo yake amma yana faɗa kalmomin da kai ba ka san ko dai ta ƙabila ku ko ta halittar ka ko wani abu da ya kama da wannan kai ba za ka zo yana abubuwa ba maroki ne ko wani ɗaura aure da aka zo ya ga wanda wanda za daura auren ya kai yana da haya ustazi ne sai daga cewa subhanal lahi subhanal wai wai subhanal subhanal lahi wai ya wanzu yake wawaye Allah bai yake gida ba shi a gurin bai wanzu yake wai subhanal lahi da ya kulu subhanal minan nas ya dage yana sai shi yana da adare domin ya san kalmar da yake gida ba shi a gurin da ya goni wai jam'in sufa yake nan shine subhanal lahi yana ta bin zina subhanallahi ya qadare to kaga wannan yana yabansa da kalmar da shi ya zan bai ta tantance da shi wanda kin sai to shi da yaban Allah in ba ka da ilimi garin yaban Allah kuma sai ka bada shi za a ce so in za ka yabi Allah madaukakin sarki to ya bai da abin da ya yabi kansa da shi ko abin da annabin da ya yabi shi ga nan da yawa a cikin addu'o'in annabi alaihi salatu wassalam Allahumma anta Allah la ilaha illa anta kai ko Allahumma anta rabbi ka dauka ai ka ga yaban ya kai yabo a cikin wannan sayyidul istighfar yabo ya kai yabo khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika har zuwa kalli to suna nan da yawa ko a hisnul muslim ɗinka zaka rika gani ko ka dauki suratul ikhlas qul huwallahu ahad yabo ne tsantsa da kamba ba Allah a cikin wannan sura aka yi ta kanta fatiha to irin wayan da ake so kai amfani da su yayin da zaka yi ba Allah madaukakin sirri to shine yake cewa in makana sanne yake kuma ayatan min ayatillah da kutubun rana da na wata dukan su ayoyi ne daga ayoyin Allah madaukakin sirri la yaqifani li mawti ahadin wala li hayati ba ta kutubi ba a zamu kifiyar rana ko wata saboda mutuwar wani ko rayuwarsa dan wani ya mutu ko ya rayu a yi ruwan sama ko gari yin kaza ko a zanyi ko a zafi Allah baya haka dan mutuwar wani fa idza ra'aytumuhuma annabi yace da zarar kun gansu fafza'u ila salati to ku yi gaggawa ku tafi sallah shi za a ce faɗa a lokutan sallah yanzu da za a tambaye ka wani lokaci ne lokacin sallah a zahar shine da rana ta yi zawani yaushe ne ƙarshen lokacin da shi ma ka sani yaushe ne lokacin magariba da zarar rana sai kaza yaushe ne lokacin isha ka sani yaushe ne lokacin azuwa to da haka da yake yaushe ne lokacin sallar usuki sai ka ce mi eh ba ta da lokaci na kawai rana tana yi kifewa kawai lokacin ta yi ita lokacin ta kenan da ranar ranar ta yi kusubi to lokacin da ya kira ba wani zanta abin nan yaushe lokacin da yake wuta rana na yayewa shi za a wannan matsalar malaman da suke magana magana da muke da kusa tun da ya gabata cewa akwai maganar rukuni biyu akwai rukuni uku matsalar ibnu abbas har na da ya da dan na duba al-mughni na imam al-maqdisi na ga ita ma tana da ruwaya sai nuna haka da sayyidina ali cewa za a yi rukuni uku da rukuni hudu a wata na biyar ne yake ba shi da inganta saboda akwai ruwayar Abu Dawuda ita ba ta inganta ba Abu Dawud ya kawo a sunan nasa amma biyu uku hudu su wannan ana kawo su cewa za a iya ruku'i biyu kaga ruku'i ne yake na rakawoyin gaba ɗaya hudu raka'a biyu raka'a biyu ruku'i gida raka'a biyu ruku'i takwas duk an samu wannan duk mala albaka imamu al-waqidi al-mughni ya kawo imamu al-maqdisi ya kawo ibnu qudama al-maqdisi bi ya kawo ta cikin littafin sa mujalladi na biyu a kitabun sala salatul kutub to saboda haka yauje ne da to abin da ake magana a wannan rukunin liman ne zai ga da ya kamata rukuni biyu zai yi ko uku ko dike nan ko shida shine ba da suka ce idan yana sallar ya ga wato har yanzu ranar da ba ta yayewa to sai ya decide cewa mai uku ne idan yayi uku ya ga har yanzu tana nan ba ta raguwa sai ya dora cewa mai hudu za liman jibe decide shikenan to wannan fikihun shi suka kawo cewa ɗaya daga cikin fikihun kenan idan rana za ta yaye ba hikima ka ja mutane a gida ba hikima domin su ake da zarar an samu wato yayewar kawai shi kenan ka jiyo ka ja hankalin mutane wanda za mu ja hadisin gaba da ya ke ja hankalin mutane satin da ya wuce ma mun ji to wannan shi ne abda'u ila salati ku gaggawa ku tafi sallah da zarar an ji wannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kasabat shamsu rana ta yi kusufi فقام النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya miƙe fa qara'a qira'a suratan tawila sai karanta sura doguwa tun maraka ta ne rukuyi ba dada ya tsawaita tsaiwa tun marfa ra'ata hutan ne dago kansa tun mabtata bi suratin ukhra sannan ya bude ga tambaya ta sannan sai ya bude da wata surar daban ai mun yi bayani zafin da ya gabata kuma ba wanda ya tambaya to amma tunda wannan gaba ta zo bara ni in yi tambayar cewa an gaya mana cewa idan an tashi za a yi fatiha da sura kwatan kwatan aya ɗari ko kwatan kwatan suratul baqara ko idan ya rukuni ya dago zai kuma tsorawa da ni da wata raka'a to tambaya shi ne zai kuma yin fatiha ko iya sura ta ɗaya zai yi tunda ai mun tattauna matsala a baya ko cewa maganar rabuwa mun yi wannan matsalar to ga wata da ta goyo a kan iya fatiha kadai fatiha da sura ne ko sura kawai ne dora sura kawai ne dora wala abdurrahman sura kadai ne dora me da ne wala babu in makkata to ji kenan bara mu koma baya kalli baya tunda wannan ne dalilin ka fa qara'a suratan tawila ina fatiha shi ma sai karanta doguwar sura ai ba fatiha sun haka ne gaba ɗaya ba fatiha za a yi talatin ke ko to ina take da ko mana ita ana ina ka jona da ni a a wannan wani azali sallar gawa misali da aka zuwa ga yamma ba ka rufi asali kuma a sallah ana rufi ko a yi sujjada me yasa ba ka asali ba kai sallar gawa wata kila ka ji saboda kana da nasi da juna misali ko bara ba ka da amsa amma nan ba ku ba da amsa kawai sai dan zahiri ya zo ce ma shi sura zalla zai biya saboda bai ga su fatiha a nan na liman lam yaqra fi hadhihi fatiha kitab la yadda ba sallah ga wanda zai karanta fatiha a ciki ba wannan tuke ne a ta tuke ne a ka'idar sallah kuma wannan salatul kusuf sallah sunan ta ko idan na so in cire wannan zai ka dalilin da zai zane wannan amma na yadda da wannan amma magana yadda take shine kamar yadda jiwa malam abban ya faɗa ya ji tsoro da sai kafi misali a nan cewa asalin sallah tunda sallah tunda ba wannan shine ya zo nuna ba za a yi fatiha ba to za a yi fatiha saboda haka duka rakowoyin guda biyu za a yi musu fatiha duka rukunin biyu kowace da fatiha saboda asalin sallar sallah ba ta cika sai da fatiha shi za ba la almuguni da yanzu sai ma bayani dalla dalla yace ka tayi a cikin da taban ma da zuwa da fiqhu masu bayani shi ya fito da abin karara cewa yace yadda za ka yi sallar shine idan ka tayi kai fatiha da sura su wanda kawai ta suke kai raka'a sai ce fatiha da sura za ka yi in ka dago a ruku'i na biyu ka kuma fatiha da sura ko da wani karatu shi kenan wannan shi ne abin da yake fito ya fito da shi karara cewa za a yi wannan kalmar da ya fara a can ba ta nuna ba za a yi fatiha ba wannan shi ne to shi ne ma da yake ina gurin Oke, to shi ne yake cewa hiya adina min nan ne ko? Sun mabda daha bimaza. hauke to ake juya shakan da ce na juya ta abuwan na ga gurin sun maraka hatta qadaha wa sajada sannan yayi ruku'i har sai da ya gama wannan ruku'in sannan yayi sujada sannan yace kuma thumma fa'ala zalika fi thaniya abin da yayi a irin ta farko haka yayi a ta biyu thumma qala sannan sai yace innahu ma ayatan min ayatillah ku sani cewa waɗannan ayoyi ne daga ayoyin ubangiji madaukakin sarki waɗannan ayoyi ne daga ayoyin ubangiji madaukakin sarki zuwa shine wato kutufin rana da kuma wata shine innahu ma ayatani min ayatillah fa idza ra'aytum dhalika fasallu hatta yufraj ankum ga bayanin da ne da zarar kun ga irin haka to ku yi yin sallah har sai an yaye shi za na bada misali cewa liman ji bai da yayi idan ya ga ba a yaye yanayin ba to zai tura ruku'i yana da ruku'in farko ya dauko karatu da yawa sai ya ga gari ya fara yayewa tunda dama wato yanayin gari ko da a masallaci yake zai gari ya yi duhu inda ku zo ba rana ne to zai fara ganin haske yana da anguwa haske yanayin haske to sai tsara yanayin kar in da yayi ne suratul baqara yanzu zai aya 100 a ta biyu ya aya 80 ta biyu in ya tashi aya 70 ta uku ta uku kai aya 70 ta hudu rukuri na hudu sai aya 50 ko to shike ka gaba dai wata kila a cikin baqara zai yi tadawulin sa ya kai ya komo shine hatta yi faraja anku laqad ra'aytu fi maqami hada annabi yace hakika na gani a wannan gurin tsayawar dawa kullu shay'i wa'ituhu duk abin da aka yi mun alƙawarin sa na gani a wata riwaya ta musulunci ta ai kullu shay'in wa'adtum duk abin da aka yi muku alƙawari an nuna mun shi yanzu na tsaya nan a wannan sallah hatta laqad ra'aytu ni uridu an akhudha idfan min aljanna annabi alaihi salatu wasallam yace har sai da na gani ina so in ciro wani wato idfan wani kayan marmari wani abun cirowa na daga aljanna daga cikin kayan inabi da fasa dabul da sauran kayan marmari na aljanna yace saboda yadda aka nuna ma aljanna da kayan marmarin da a sai da yaga yana kokarin cirowa a wannan yanayin da yake sallah hatta ra'aytu muni da ja'altu ataqaddamu har sai da naga ina kokarin matsawa gaba saboda ga aljannan a gaba na aka annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa ولقد رأيت جهنم yace bayan nan kuma aka nuna min jahannama ita ma ya hadimu ba'daha ba'dan sakin talatin sai dama ya Allah ya ga mana Ali Imran duka biyu wannan wa'idatu lil muttaqin wannan wa'idatu lil kafirin gaba ɗayan su an tanaji su suna da haka annabi ya ga mana hatta ra'aytu muni ta akhar sai da na ganna kokarin ja da baya aka nuna min wutar jahannam ina yin baya baya wa ra'aytu biha amru bin luhayy sai na hango amru dan luhayi wanda suka karanta jira sun san waye amru dan luhayi shine wanda ya fara kafa sunnar wato bautar gumaka a cikin larabawa shi ya fara kawo musu bautar gumaka da ya je kan wani gari ya je malam muhammad kai ne malamin jira wani gari ya je ya gano gari sha da ya je ya gano da larabawa maka da waje ba ruwansu da bautar gumaka kawai ya tafi yana zuwa da ya hango wannan muguwar sunna da ta bautar gumaka sai ya kawo maka to shi ne sanadiyar wato wannan sunan da ya kawo mummuna sayyi'a to shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce za a yi masa wani sirki da wata tuta da za ga alamar ta a cikin wuta a ta a wutar sai an gane cewa wannan shi ne shugaban masu bautar gumaka to da shi ya fara kawo wa larabawa ta gumaka da ba san ta ba suna dai da abubuwan su na magudanci kala kala to shi amru bin al-hayy shi ne ya kawo musu wa huwa alladhi sayyaba tawaiba shine wanda ya fara kafa dabba ya ajiye dai dai idan misali ya ba kance akan kaza sai ajiye dabbar ya ce wannan dabbar in dai kaza ya faru da ni to an bawa gunki kaza ba za a sha nonon ta ba ba za a hau bayan ta ba ba wani abu da za a yi mata kawai an ajiye ta dan hidima ga gunki shine wa huwa alladhi sayyaba tawaiba shi ya fara ajiye dabba dan ta yi wa gunki hidima shi an bujin luhayyi saboda haka ya kafa mummunan sunna kuma tana nan tana bin sa ai adlakan nauqul lil asnaf shi ya fara wannan wato wato wannan dabi'a har zai sa dabi'a da take wanda za a zo a samu grazing land inda dabbobin suke zuwa a yanka a ce wannan ta wannan dabbar ci duk wanda dabbar ta shiga gurin sai an ci tararsa saboda an aje wannan dabbar ta wancan ta wannan gurin ta wancan dabbar ce saboda gunki kaza aka warewa mai suna kaza to dai shi ya fito da wannan abu ba za a ja nonon ta ba kwata kwata eh shine abin da suke wanda zai iya jan nonon ta mutum tsere ma shi wa ɗakin ka'aba gudu ba to an ba shi dama za su iya ta a wannan lokacin duk abin zuwa musulmi saboda haka an ba shi dama su za su iya ta ko kuma ibn sabi su ba komai su ja nonon amma banda su duk wanda ya taba ta ya ja haramun babu zikiri azabi bi kabuli fi salatul khusu babu da yake na na na na eh haka farai kuwa illa iya ga kawai illar wannan da muka faɗa wato a baya shi ne yana cewa mutane kusuri sanin sanin mutane su san cewa za a yi kusuri eclipse of the sun ko moon rana kaza kuma zai ɗauke lokaci kaza yana ɗauke wa mutane abin dalilin yin wannan dan za ga mutum ba zai ji tsoro wani baccin zama zai ce domin ya san kafin ya tashi ta yayi to amma misali liman wanda ya san haka ko wanda yake da ilimin haka wato kuma yana jin da tsawatar tsoron Allah a tare da shi ba komai dan ya kinta ta cewa wannan eclipse of the moon din mun ji a girze ya kinta da sallar da cewa kawai mun ci kaza kaza ne ba ne ba ne di wani illa iyaka gaskiya bayyana abin da yakan sa mutane ba sa jin tsoron abin dalilin da yasa ake yin wannan kudu dan sako sako ne yake yawa a yi a samu kudu to da yawan ba za ga wani ya ma an ma yi zai ba saboda ɗan kimiyya sun gama faɗa za a karfe kaza kuma ya tafi karfe kaza ɗaya daga cikin za mu ji a can hadisi ibn abbas a can gaba za mu ji dalilan da yasa ake yi idan ya faru to ake a koma zuwa ga Allah kowa ya rika jin cewa saban da yake wa Allah ya sababa mana wani abu amma yanzu wannan dalilin ya janyo kawai kana jin ji ɗauki karfe kaza kawai mutum ya shiga hasa to amma in liman ya san haka ba laifi bane ya kinta zai yi awa ɗaya sai in kasa sallah ta kawai minti hamsin gaba ɗaya misali na zan zuwa minti hamsin ɗin ya yanki ya ɗauki zai ga duk izu ɗaya zan yi minti sha biyar misali ko minti goma sannan rukuyi yi minti biyar a rukuyi haka mutum ba laifi bane ya haka na eh to ai shi abin da ake kira shi ilimi wannan bokar a addinance ba haramun bane yankewa mutum ya yanke cewa hakan dole za ta faru wannan shine kuskure eh misali tambayar da tana da fa'ida cewa mutum ya zo ya dauka cewa lalle hakan ce za ta faru shi kansa ya dace kawai ne ka ba kan ruwan ilimi ne amma ba zai wato ba wai dole hakan ta faru ba kamar yadda zaka je ne za a ba yi wafi an duba kai cewa namiji ne ko mace ai shi ma nan expectation suke faɗa EDD expected day of delivery suke cewa ba sai dole ba ko rana da za ake dan ba nan za a yi wannan ba zai bi bane a ji kuma bai ci karo da wata ayar a mafatihul gaibi ba wadda take magana akan mukullan gaibi inna la indahu ilmu sa'ati wa yunzilul ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut duk wannan abubuwa biyar din a take ne na yi magana da wani gayi ne a typical example ko haihuwar da aka yi mun kwanan nan duk kayan namiji na siya kaf dan su kayan da muka yi gaba ɗaya namiji ake nuna amma ran da aka yi haihuwar sai muka gaba ina ruwan Allah babu ruwan sa kawai ka fahimta da jego yawwa shi ne muke magana da wani gayi ne sai yake ce mun ai dama nace dama ai ba yanke kawai ilimin muka yi da shi ba cewa muka yi za ku kaza ba sai ce ai idan aka zo idan ya taba nuna mu yace ai ba ka gani yadda muke yaran ake duba shi hoton da za a ka duba sai a duba mace mutum su tsakankani in aka ga al'auran su cewa da ƴaƴan maraina da al'auran namiji shi ne sai a ce namiji to wani zai idan ya rufe kafa yana ta juya yana rufe kafa wannan cibiyar umbilical cord ko to ita ce idan ta rufe gurin zai su dauka al'auran ko kuma zai a yi tsammanin kaza da shi ake kaga wannan aƙili ne bai wani abu bane saboda haka dan ka siyo kayan namiji yake ne kamar ko ka ka aje mu za ka bawo in wani yazo kamar shi shikenan eh a to kai ka bar mata kawai wani lokacin ai za ka ga musamman misali kana da yanayin duk Allah ya baka jam'ul muzakkari salih maza kake da su yanzu za ka yi canjin sex za ka ga irin murnar da suke ka bayyana da kyau ko gaba ɗaya dama mu ba mu tsaran masa ba saboda namiji gaba ɗaya duk tsakanin sun muskanin uku ce kowanne haka ce za a jikin sex sai a ce namiji kuma ba mu dora wa kanmu ba to idan kana zuwa ka siyo kaya ka rage yau a je kaza a je yau a je kaza aka an sai yi recycling amma bai da yawa kuma ana ganin musamman misali an jawo a tsarin cewa ta ɗauko a yanayin gidan su watakila duk maza suke haifa yan uwanta ba ka fahimta akwai wannan tunanin ai na mutum ai tunani ne to amma da Allah ya kawo a da'in ku da zai zai kawo wani abu shikenan ba za ka ji amma na taɓa karanta labarin wani bature shi ƙara ya kai an ce masa yan biyu ne twin sannan duk maza da ta tashi haihuwa sai ta haifi mace sai ce wallahi ƙarya suke yi biyu ne kuma sun sake mata ya kai su ƙara kotu to amma kai musulmi da ruwa da ma ba a ce ma dole ba ba wanda yake dole shikenan to saboda haka wannan ilimi a addinance babu ba a kore yan wai za ko ka yanzu ba in dai za ka ji musulmin mun suka zo ce insha Allah kaza ko ba ne bi bane wanda zai zo ce dole za a yi kaza shine ne ne dan baya wa Allah dole shikenan to ma da yake babu zikiri azabi da kaburi fi salatul kusur babu da yake magana akan ambatan azabar kaburi dan su gani da kun ga ta a sallar kujibi din aka bayanin azabar kaburi amma wannan da suke wanda yake ta kara iya yana zagin sahabbai ita ma azabar kaburi ya ce ƙarya ce ya ce babu ita da wani ya rubutu a social media na ga da ilimi ne malami ne sai ne ce to Allah ya kai shi ya gani ba shi kenan ba in ya je kabarin zai ga ruwa tun da ya karyata ta babu duk wanda ya je kabarin ai zai gani ba shi kenan ba ne a ciki amma azaba kabari haka kana da ba za mu ji hadisin ku ga banda wanda suka zo karara suka yi bayani ba akan azaba kabar to nan ana aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga rana aisha matar annabi alaihi salatu wa sallam anna yahudiya lalle wata bai yahudiya ja'at tasaluha ta zo ta ne wa rana aisha tambaya فقالت لها في تتي ده إذا عاذك الله من عذاب القبر sai ta ce Allah ya tsare ki daga azabar kabari in ji ba yahudiya ta ce wa nana aisha hatta yahudu wai sun a karatun su sun yadda akwai azabar kabari fa ta ala aisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nana aisha sai ta ji abu bambara kai azabar kabari kuma sai kai wa annabi alaihi salatu wasallam tambaya ayu azabu nasu fi quburihim yanzu mutane za a yi musu azaba a kaburburan su فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدة بالله من ذلك منا نيمان أي أقول الله إلى حتى ثم ركب رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا وترانا تساجي في النبي هو كعب الهواء وخسفت الشمس ترانا sai kutubi a wannan safiyar faraja a zuwa ya dawo lokacin hanti lokacin walaha wa manzo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zaharani da hujari annabi ya wuce ta gaban wasu dakuna tun makama yusalli sai ni ina sallah wa qama nasu wara'ahu sabai suka miƙe a bayansa wa qama qiyaman dawila yayi tsayawa tsayawa doguwa tun maraka ruku'a dawila sannan ya ruku'i dogo tun marafa ya dago kansa fa qama qiyaman dawila ya miƙe tsayawa yayi tsayawa doguwa wa huwa dunal qiyamil uwal amma ba bai kai wato tsayawar farko tsawo ba ثم ركع ركوعا فني كما يركوعي طويلا دوغو وهو دون الركوع الاول بي كاي ركوع فرقو با ثم رفع فسجد ya dago kansa yayin sujada thumma qama kaga anan ma aka ce fasajada ba zai sajida sai ne ba saboda ka hada da sauran ruwayoyi na ba mu wannan misalin kwanaki na cewa kamar yaro ne dan akwai masu ƙaryata sallar kutubun ma cewa ba nauyi ba a taba kutubi zamanin annabi wai in haka ne dan me za a ka hadisi kuma ruwayoyi daban-daban a to shine misalin da muka bayan shine kai da danka ku tafi waje kaza ya zuwa ce kaza ya ƙara cewa kaza ya ce tattara ruwayoyi shine jan kuduro a tattara hanyoyi in za a yi magana akan matsala na'am saboda haka sai ce sannan tun baka mai miƙe fakama kiyamar tawila yayi tsayawa doguwa wa huwa dunal qiyamil uwal bai kai tsayawa farko ba sun maraka a rukuwan dawilan ya rukuyi rukuyi dogo wa huwa dunan rukuwa al-awwal shi ma bai kai ko awwal bai kai wato rukuyin farko ba sun makama qiyaman dawilan wa huwa dunan qiyam al-awwal shi ma bai kai rukuyin farko ba sun maraka a rukuwan dawilan ya rukuyi dogo wa huwa dunan rukuwa al-awwal bai kai rukuyin farko ba sun maraka sannan ya dago kansa fasajada yayi sujjada wan sarafa ya jiyo fa qala ma sha Allahu an yakula ya faɗa abin da Allah ya ga dama ya faɗa thumma amarahu an yata'awwadu min azabil qabr sannan sai ya umarci sahabbai su ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari akwai ko babu shine mahallin shayi yake sahabbai ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabari kuma a tsoyin mun rasa jira muna faɗa ko ba faɗa a matsayya akwai ta wa min azabil kabri annabi ya koyar da mu har a cikin magabata akwai wanda wani daga cikin sahabbai sunansa ya kwanta mun cewa idan kin sallah yana ga ya ɗansa ko Abu Sa'id al-Khudri ko wani sa idan dan zai yi sallah bai jibe addu'a neman tsari daga azabar kabari ba sai ya sake sallah amma wani kawai dan tabori ya hau ya ce ya kunje ce wai ba azabar kabari Allah ya kawai wannan duniyar wato sai mai ta addu'a Allah ya sa mutun ya gama lafiya kawai Allah ba abinda ba za ka ji ka gani ba kuma abubuwa kala kala dan annabi alayhi salatu wasallam Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tami wal maghrab to wannan addu'o'i annabi ne ba yana yin addu'o'i ga sunan da yawa ki saboda haka ga hadisin yana tabbatar mana cewa akwai azabar kabari kuma akwai fitilar kabari wannan shine duk ma'abauta gaskiya mazhabar ce wannan sannan kuma hadisin ya koyar da mu cewa mu nemi tsari daga azaba kabur sannan kuma abu na ƙarshe ya hadisin ya nuna mana cewa lallai annabi yana yi wa sabban nasiha kuma yana koyar da su abin da zai amfani su sannan yana tsoratar da su abin da zai cutar da su a wannan hadisi babu ma urida ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kutubi babu da yake magana dangane da abin da aka bujiro da annabi alaihi salatu wasallam akan sallar kisewar rana min amrin jannati wan nar dangane da al'amuran aljanna da wuta ana asma'a an karbo daga nana asma'u qala tati ataitu aisha wa hiya tusalli na je gurin nana aisha tana sallah fa qultu ma ja'alun nar da na tana tana sallah sai nace me yake faruwa da mutane ne yau ta ga ta tana sallah amma sai mata magana fa asharat ila samai ko kuma bata san sallar take ba sai ta yi nuni tana sallah sai ta yi mata ijara da kanta ko ta nuna da hannunta cewa ta kallin sama fa idan nasu qiyamu sai ga mutane wato duk a tsaye tsaye bakalan sai tace subhanallah wato in suka yi mamaki wannan kalmar ce ba subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kullu sai nace aya asma'u tace sai nace wata aya ce ta sauka wato wani abun tsoro ne ko wani abun da za a jarrabu mutane ne ya sauka ba a jarar bi ra'siya ai na'am sai na na ga ta daga kai tunda tallafi sai ya daga mata kai cewa yi haka ne fa qumtu hatta ta dallani gashi tace sai na miki hatta ta dallani gasu gashi wato na miki a daidai wannan lokacin ita ma tana so ta nuna ma ta shiga wato wanne yanayin na sallah har sai da imauce wanda yake tare da ni ya yayi in ji na na asma'u domin ta shiga wani yanayi shine a tata jallanin gashi a sai da kima wucewar da take tare da ni ta yayi domin a lokacin ta kai yanayin da ta kusa ta kuma saboda firgi ta ce sai da kima wucewar da take tare da ni ta yayi domin ya faru ta ce fa ja'altu asubbu ala ra'sil ma'a na rika diban ruwa ina zuba wa kaina wa hamidallah sallallahu alaihi wasallam annabi yace sai annabi alaihi salatu wasallam ya gode wa Allah wa atna alaihi ya ba Allah in magana da ne yace ma min shay'in lam akun uriduhu illa ra'aytuhu bi maqami yace babu wani abu da ban taba gani ba da ba taba nuna mun shi ba da ba sai yau sai da aka nuna mun shi a wannan wajen nawa hatta aljannatu wan nar yake har aljanna da wutan ji annabi alaihi salatu wasallam fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum yace to amman wahayi amman wahayi cewa za a jarrabe ku a kaburburan ku mithla mithla au qariba wannan shakka rawi yake mithla au qariba kwatan kwatin ko kuma kusa da shakka rawi bai ruwa ya ita asma'u tayi kokwantar kalmar ko mai ruwa yayi kokwantar kalmar da wato annabi ya faɗa asma'u tayi kokwantar annabi ya mithla ko ko kariba shine shakka rawi idan kalma ɗaya ce wato wani abu an mutum ya faɗa kana kokwantar na sassari yake ko na sassiki kaga dai duk ma'anar su ɗaya amma wajen tuno kalmar sai ka manta sai ka ce ya dai sai kaza ko kaza shikenan shine misal auqari ba kana rawi yace la adri ayya zalika qalat asma yace ban san wata kalma a cikin biyun nan na asma ta faɗa ba amma dai a cikin su ɗaya ce na manta wata yake dan kar a yi mata ƙarya min fitnatil masih dajjal wato kusa da ko kwatan kwatin irin fitinar masih dajjal dujal da zai zuwa kewaye duniya a kwana 40 yuqalu za a ce ma ilmuka bi hadha rajul za a ce wa mutum a kawari menene ilimin ka dangane da wannan bawan Allah shine annabi alaihi salatu wasalam kaga a ruwayar bara'u bin azib cewa za a yi me zaka ce akan wannan bawan Allah da aka turo muku sai ce fa ammal mu'min aw al mu'min nan ma an yi shakka amma mu'mini amma dai hadisin cewa ya mu'mini ko ko kuma wanda yake da tabbas al mu'min wanda yake da tabbacin cewa akwai azabar kabari wanda yake da tabbacin cewa Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalam me yaqini sai ce la adri bi ayyi ma qalat asma nan ma yace ban san wace kalma asma ta faɗa ba mu'mini take ko ko mu'min wanda yake da tabbaci sai ya kulu sai shi muminin ya ce huwa muhammadun rasulullah ai wannan bawan Allah shine annabi muhammad kuma manzon Allah Allah ne ya aiko shi da arabil bayyinat ya zo mana da hujjoji wal huda da shari'a fa ajabna mun amsa masa wacce ba'ana sannan kuma mun bi shi huwa muhammadun huwa muhammadun huwa muhammadun shine annabi muhammad shine annabi muhammad shine annabi muhammad haka mumini zai faɗa a kabari fa yuqalu sai a ce nam salihan bawa Allah yi baccin ka kamori cikin kwanciyar hankali kana nagari kaga wanda ya karyata wannan ai ba zai baccin kirki a cikin kabari ba na misalihan kai baccin ka shine malam da ne ne ne kawai yake cewa za a ce namnan wata haru kai bacci irin na sabon ango sabon ango musamman angon da aka tashi gani ya gaji don ya kwanta sai bayan asuba namna mawtul aruf irinsa to saboda haka sai yace um kad alimna in kunta lamuqinan bi malaiku ce da ji mun san cewa idan tabbas kana da yaki akan annabi alaihi salatu wasalam da abin da yazo da shi mun sani wa ammal munafiqu shi ko munafiki awil murtab ko mai kokonto shi irin su yan tabori cewa ba azaba kabari shine al-murtab wanda yake kokonto akan azaba kabari bai zai faru da shi la adri ayya zalika qalat asma yake shi ma na manta me na da asma ta faɗa al-munafiq ko al-murtab dukkan su mutanen banza ne fa yaqulu zai ce la adri ban sani ba tanidun na ce yaquluna shay'an fa qultu na dai mutane na ji mutane suna faɗa wani abu ni ma na faɗa saboda haka ban sani ba to idan ka kare ta azaba kabari ko ka haddace azaba kabar addu'a ko da yake wanda ya kare ta ai ba zai karanta addu'a ba ba to wanda ya kare ta ta duk irin karatun sa wallahi sai Allah ya wantar da shi komai in ya shiga kabari saboda haka wannan abin da ake tuhumar wanda suke kare ta azaba kabari zai ta amka masa Allah ya kiyaye yace na ji mutane suna faɗa wani abu ni ma na faɗa to kaga sai ayi hattara kenan shi za muke ƙara faɗa cewa dole ayi hattara ko ɗanka za ka kai makaranta ka tabbatar da ka yadda da tarbiyyar wanda za ka ba wa saboda yanzu an shiga wani yanayi da bari imani ake Allah ka wayi gari da shi wanda yamma ya karan ma da shi ka yi ƙoƙari ka haɗu da wanda zai haɗa ka da Allah salim alim kuma duk kankantar karatunsa amma duk yawan karatunsa in dai zai har kitsa ma karatu ya har kitsa ma abin Allah ka rabu da shi kawai ba ki da amfani rayuwar nan da ba ta da tabbas yaushe zan mutu yaushe za ka mutu waye ya gaya marin da za ka mutu kawai wani ya ma asara imani kuma shi matsalar imani aka zuban ma da shi kamar wato nono ne ya zube a yaji sai ka kwazo shi magani Allah ya kiyaye to saboda haka wannan kaga hadisin shi ma yana koyar da mu cewa lallai akwai me an samu kutubu sham kutubu sham din nan fa guda ɗaya ne ya faru zamanin annabi duk wannan ruwaya din da ake tattarowa gaba daya tattara su za ka yi guri ɗaya magana ɗaya ake yawa sannan wato hadisin ya koyar da mu cewa lallai ana fara huduba da godewa Allah idan za a yi huduba kuma a godewa Allah saboda yana cikin ladabi idan za ka roƙi Allah ka fara nuna gajiyawa ka kai wa Allah kirayi sannan kuma wannan hadisin kansa banda ayoyi da na faɗa sun nuna mana cewa aljanna da wuta suna nan an halitta su makhluqatan suna nan wa tari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin aya qur'ani ayoyin qur'ani sun faɗa kuma hadisi ma na bukari da muslim ya faɗa haka saboda haka duk ahlus sunna wal jama'a sun yadda akwai wuta tana nan aljanna ba tana nan sannan wannan hadisin abu na ƙarshe da zamu koya yana nuna mana ishara da hannu ba ta nuna ba ta bata sallah la ta qilu sallah tab dan kai ishara da hannu mutum ya zo yana ta magana sai kai mar ko kuma yaro ne kana sallah ne ta wani abu kai mar ka shi ai kai ba ran ga ma wani kana sallah wani ne ta aji ko dai kuwa kai wa yaro sallah ka tana ballanta za a ce hannu haka kana sallah kai mar haka don wani yana yara suna gane haka kai mar haka sallah tana da ba abin da ya saba ba sallah saboda haka ishara ba ta nuna haka kuma ba wani karhanci babu karhanci na'am na'am na'am em eh abinda ba a so za ga malam mai alhalari da yazo yake makaruhi ne saboda karka zama wata dan za ga yara wani lokacin kai kai wannan zuwa zai bi ko ba ta yi yauwa in kai irin shi ba zai yi to ya ji dadin abu to gwara kai abin da zai tsorata na'am na'am na'am kwarai kuwa kwarai kuwa wanda da ka ga asali ma aka zo tambaya a sallar ai ka ga magana ake daga baya aka ce hadisi ya zo aka da aya ta sauka ba zai tuno mana aya a bakara wa ummu lillahi kani barakallahu fi daga wannan ayar ta sauka jinje za ka daina magana saboda haka a wannan ma za mu gano cewa za ka iya tambayar ka zo abu ya rikice ka iya tambayar mutum shi kuma ya ishara misali tambayar da za ka yi ma amma ta eh ko na am eh ko a a ya kamata ba ta amsa ba kaga shi mai tambayar ya zama mai fikihu shi ma mai sallah ya zama fakihi dole in ba haka wato ka hakura ya fi mai tambayar fakihi wanda zai ba da amsa shi ma ya zama fakihi ya zama to tambayar da za ka yi mata eh ce ko a yawa kan kago wani in yazo yanzu za ga wanda ba sa bin mai nafila sallah in yazo ya ce nafila liman kake bi zai iya ma haka ko nafila kake a haka in yi haka zai kuma iya ishara haka shikenan ko hannu ko da hannu yawa dama ba yanzu za ka zo kai wa tambayar yanzu za a yi wasan real madrid da barcelona ai mai mahimmanci ake gaya ma wanda yake da ita ma ba da mahimmancin dai ba tambaye ka ta yi kyau ba sosai mai mahimmanci ba ka zo kai mata tambaye banza ne yana sallah ba ita ake nufi ba wani abu mai mahimmanci wannan tambaye ta ka ta yi kyau ƙarai kuwa na'am Hmm. a bayyane wace ta wata ana yi a bayyane ta rana ana yi a goyi yanayinsu za a ɗauka na cewa an dare ne a bayyana an rana ce a ɓoye abinda malamai suka ce shi ma malam imamul bakir ibnu kudama ya yi bayani a cikin annubi cewa gaba ɗaya sallar wannan tabbai ita ma ta yi kyau gaba ɗaya sallar kusufi gaba ɗayan ta a bayyana ake kowane lokaci duk da akwai malaman da suka zo suna cewa an da dare ne ka koyi inda amma sallar koyi ka ja doguwar zura gajiyar da mutane za ka ka auna da sallar azhar ka gani idan ana so ɗan zuwa ɗan ja doguwar zura za ka an fi samun sa'aba akan sallar asuba da isha'i ko da liman zai zo musamman limamin ya iya karatu yana yin ta tartilan ba zai gajiyar da kai fiye da azhar haka ne musamman kuma wanda in suka zo sallar ma za ka gaba ta yin karatu sai dai su shiru kamar da za a ɗauka a hutu sun fi gajiya amma idan mu wanda ya zo sallah yana nasa karatun shi ma musamman yana wasa tilawa ba ruwan ka da liman ya dai ba wani lokacin za ka ya yi ma gaggawa ba kai baka kai rubuci ba ya ce in dai kana karatu a sallah ba za a rika gajiyar da kai ba ka ɗau wannan sallah na'am na'am kutubi na da zarar kawai an samu wannan lokacin ta kuma zai kare ne da zarar rana ta yayi eh eh
idan an samu haduwar na da wasu sallah da kyau kaga wannan tambaya ita ma ibn kudama ya kawo ta har babu yayi wannan cewa idan ta haɗu kuma tambaya ce mai muhimmanci idan ta haɗu da wata sallar misali sai ta haɗu da sallar la'asar mu fara da farilla sai ta haɗu da farilla wacce ayyuhu ma yuqaddam ku fara amfani da naku kafin in gaya muku amsar da malamai suka faɗa cewa wacce za a fara farilla ne da dalili kan lokacin da ya fita na yadda sai kuma mi na ban ji ba ba a kawai ta al'adar eh na yadda amma akwai abin da nake zuwa faɗa eh na yadda saboda ita farin ce kuma kan lokacin da ya fita ko na yadda amma kar ku manta ita kuma wannan ita ma mun ce da zarar rana ta yi kusufi shine lokacin ta kuna da tabbacin cewa yanzu kafin ku gama la'asar din ba za a sami wato yayewar ba na ba wajibi ba ce da kyau suna ce ba haka da na yadda sai wani dalili na eh shine magana da cewa ba wajibi ba ce Allah ba zai tambaye ka dan baka yi salatin kusur ba amma zai tambaye ka la'ata na yadda so nake a ƙara mun da wani abu misali da cewa sannan in ma an duba yanayin za a ga ita sallar la'asar kamar yadda sakatare ya faɗa ba za a gaji ba amma idan aka fara da sallar kutubi in wani ya gaji zai ce ya fata la'asar saboda yadda aka wuce diga shi kafarsa ta makale ko amma idan an gaba da farilla shi kenan to saboda haka maganar da mun yadda in sai hadu da farilla farilla za a fare to sai ta hadu da sallar tarawih na'am kutubi za a fare tarawih ta fi kutubi dai mala da yace za a fara yin kujuri saboda tarawih ai har karshen dare za a za a iya yin ita ko wannan lokacin da shine da zarar rana sai ku tuki to sai ta da sallar gawa eh ga wani ya mutu kuma ga kutubi Allah wannan wannan wannan asanin zan ba malai kujuwo mala sallar gawa wannan ba zan ba da amsa ba sai ta jin sallar gawa ya za a yi ta ji mai zuwa za mu ji mai amsa na za ku rafaran ku je ku duba nuguri ya ba da amsa kakkiya ku duba amma tambayar da malam yayi tambaya ce mai kyau wallahi malamai duk sun tattauna irin wannan mai kyau ta fito an gane ko to saboda haka anan duk mun gamsu za a gabatar da sallar farilla babu da matsala amma sallar gawa da waccan muna zuwa abinci ko mana a ai ba ma zuwa amsa tambayar yanzu alai so muke su dubo da dalili ba za mu je karatu eh idan lokacin din ya rage wuce da ba fara karatu da wani wannan kuma da wata da waya ba za ta bani lokaci da ne sai ka ga an hadisi na 525 an abdullahi bin abbas qala in kasabati shamsu ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato rana ta yi kutubi zamanin annabi alaihi salatu wassalam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman dawila annabi alaihi salatu wassalam yayi salla ya miƙe yayi tsaiwa wadda take tsaiwa doguwa tete nahawan min qira'ati suratul baqara kwatan kwatin karatun suratul baqara aya 256 da 86 abuwa 84 ko ko da jira da shida to sai yace sun maraka ruku'an dawilan sannan ya ruku'i ruku'i dogo sun marafa sannan ya dago fa qama qiyaman dawilan ya tsaya tsayawa doguwa wa huwa duna al-qiyamil awwal bai kai tsayawa ta farko tsawo ba sun maraka ruku'an dawilan ya kuma yi ruku'i dogo wa huwa duna ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba kima sun masajada sannan ya sujada sun makama kiyaman tawilan sannan ya miƙe tsaiwa doguwa wa huwa dunal qiyamil awwal shi ma bai kai tsaiwa ta farko ba ثم ركع ركوعا طويلا sannan yayi ruku'i ruku'i dogo wa huwa duna ruku'i al-awwal shi ma bai kai ruku'in farko ba ثم ركع sannan ya rafa sannan ya daga kanta fa qama qiyaman tawilan ya miƙe tsayuwa wanda take doguwa wa huwa duna al-qiyam al-awwal bai kai tsayuwa ta farko ba ثم ركع ركوعا طويلا sannan ya ruku'i ruku'i dogo wa huwa duna ruku'i al-awwal bai kai ruku'in farko ba thumma sajada sannan ya sujada thumma sarafa sannan ya idar da sallarsa wa qad tajallati shamsu rana ta yayi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah rana da wata ku sani ayoyi ne daga ayoyin Allah gashi nan muna koya yara a islamiyya cewa daga jawon wato alamomin da suke nuna akwai Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta wato shine rabbu yana da rububiyya sai a ce min halailu wan naharu wa shamsu wal qamaru ko daga cikin alamomin cewa akwai Allah akwai dare da yini kuma akwai rana da wata ayoyin Allah ne aya ce to sai yace la yaktifani li mauti ahadin wala li ayatihi ba ta yin kutubi saboda mutuwar wani ko rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika da zarar kun ga haka fadkurullah ku ambaci Allah qalu ya rasulullah sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah ra'ayna ka tanawalta shay'an fi maqami mun ga ka kana haka da hannu kamar yana miƙa hannu a gurin da kake a ce mun ga kana motsa hannunka kuma ra'ayna ka ka'ata sannan muka kayo baya baya kayo da baya da baya tafiya da baya shine ka'ata ko waccan kalmar da alƙahara da malam ya faɗa a cikin halin shi ma tafiya da baya ke mun ganka kayo baya da baya fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ni ra'aytu aljanna yace aljanna na gani fa tanawaltu unqudan sai na kai hannu na dan in dauko unqudan wato dodo ko nonan nonon wani abin da yake a tunkushi a larabci ba a kiran wani kayan marmari unqud sai wanda yake a tunkushi kamar ayaba shi za malam abdulkadir malamin ya za a cikin littafin sa anaki dubiya unqud jam'in da kenan jam'i ne na wato unqud din nono ban san wani suna da ake gaya masa ba nonon abu ne ko akwai wani suna yawa duk aka dauko shi dodonsa guda an gane ka kamar inibi ko ko dabino ko ayaba kanta kaga ai a duk to irin wannan abun shi yake kira anko a larabci tuta ko to masha Allah to saboda haka um ya so ya turo wannan tutar ta wannan da wa kayan marmarin shi sa ya sa wani tawon da suna ana qaidul riya kaga dandazon haske kenan hasken da yake a harade shi za ma to sai za ma wannan kina to sai yace walau asabtuhu la akaltu minhu annabi yace da na karb da na tiro shi kuwa da ku ba sai kun ci ma baqiyati dunya yace ba ku kai ba ma mutukar wato duniya tana nan a wanzu za a yi ta ne bai kare ba da duk sai mun tunan kowa sai ya ce Allah yace da na tiro shi wa uridu nare yace kuma aka nuna min wuta falam ara manzaran kal yawmi qadun afza tunda nake wata ba ganin wani wato tunda nake wata ba ganin wani abun tsoro tunda nake har zuwa yau ba irin abun tsoron da na gani a wuta a wannan ranar wa ra'aytu aktsara ahli hadisa kuma naga wanda suka fi yawa a cikin ta mata ne qalu bima ya rasulullah ta bayyana ce saboda me ya ma'aikin Allah qala sai yace ya bi kufrihinna saboda butulcin su ba kafirci ba butul kila sai aka ce yakfurna billah Allah suke kafircewa kala sai yace yakfurna al-ashira mazajin su suke wucin wa yakfurna al-ihsan kuma suna butulcewa kyautatawa da bazan suke musu daga shekara da shekaru ba yana komai amma yanzu da ya samu tattalin arzikinsa corona ta zo covid-19 zai samu matsala shekaran sun sha bakwai amma iya nan lokacin sai ta daga bar hankali kowa sai ya ji su a dangi wannan butunci ne na kyautatawa tsakani da Allah daga lokacin da ya ga abu inda ba dabi'a sabati yanzu wani larura ta fado wanda za ka kullun struggling yake kuma ba zuciya mutuwar zuciya ya samu ba sai kamata a jikan kowa sai kamata ba akwai masu wannan alkhairin da za ka ko da yaushe wani labari da na karanta a wannan corona wata baiwa Allah ta haihu wanda muke koyarwa na ga ya kawo labarin yace abokinsa ya ga abin da idansa ko ma'aikaci ne a asibiti da ya zo aka ce zai kawo pad za ta yi malamin private school ne malamin makaranta ne a wannan yanayin kun san kuma ba a biyan malamai duk wannan yanayin ba a biyan malamin private school duka to saboda haka sai matarsa ta zo haihuwa ba yadda ji abinci ma da tsakani kai da ya kai ta asibiti aka je ya kawo pad kuma ya kawo da ana haɗo musu daidai sai ya samo tsofaffin boxers ɗinsa boxers sai kawo shi ne ita wadda ta karɓa haihuwar ita na in ta rika zagin ta ta wannan irin mutum ne kaza kaza dan ta kunza wa matar haushi sai ta tafi da shi ta ɗebi wannan bokta din tana zuwa sai ta ba tana karɓa matar sai ta sau ta ce ta gode wa Allah ina ya samu wannan wallahi godiya dai saboda yanayin ta ce ta yi mamakin ma iya ƙarfin halin da zai iya zuwa ya samu wannan din ba to ta san wahalar da yake sha ita matar da wannan abin ya faru ta koma kallon da tana mamaki ta ce tun da muke banda yanayin wannan yanayin da aka shiga ba taɓa neman wani abu na rasa abin sa wannan shi ne abin da ya kamata kaga wannan kyakkyawan ihsani ke kyakkyawan ihsani ke a wannan watannin da ya wuce a wannan watannin abin ya faru to saboda haka ba a so lokacin da mutum yake ma alkhairi lokaci guda dan an samu wata matsala kawai kai ce bi tabai ma koyo ballan drama ta da miji ko aboki ka tuno alkhairin da wani idan mutum da can baka da komai yana kaunar ka yana san ka yanzu dan ka samu abun duniya aka samu shi dan ya shiga kar ka manta da cewa masoyin ka ne kin da kar ka manta wannan shine daidai amma shi ne yakan zo sai ga ka samu abun duniya sai ka canza abokai ba kawai ka manta wahalar da kuka sha da wani duk ka manta da to shine yake ga mana ne yake cewa to law ahsanta ila ilahun dahara kullu annabi yake da zaka kyauta kyautata wa ɗaya daga cikin su su mata tsawon zamani gaba ɗaya zamanin tun mara ra'at minka shay'a sannan sai ta ga wato wani abu na saɓani da gare ka kawai ɗan ɓacin rana guda ɗaya ƙalar sai ta ce mara aiki min ka khairan tsatsu tun da kake wata kawai mun alheri ba tun da kake ba wani abu da domin ka taɓa mun wannan kalmar mata ce suna faɗa to annaba ne sa ta salama tuntun ya faɗi ɗabi'a su cewa suna da wannan ɗabi'a نعم وبلا مجاهدين saura minti biyar babu zikirin nida'i salatul kutub babu da yake magana akan yanayin kiran sallah an bato na kiran sallah dama ba yi magana sa ba idan sallar kutubi ta fariya za a yi as-salatu jami'a to za a faɗi wannan kalmar ladanai kenan ana abdullahi bin amr bin al-as qala lamma katabat shamsu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta yi kutubi zamanin annabi alaihi salatu wasallam nudiya an kira sallah inna salata jami'a za a daula su ka 2007 wasu za su iya tunawa an yi wani kutubi sosai wanda kasashen saudiya an ta kalla za ga ana ta sallah nan din ma a wasu wuraren an yi kiran sallah aka rike a masallaci amma shi ne wannan kalma as-salatu jami'a ita za a faɗa da an ji wannan to kowa zai kawo sallah in ma baka sani ba shine kira wato cewa a fito a hada ya sallah faraka annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn fi sajdati annabi alayhi salatu wasallam ya raka abincin da sujjada kaga shine dai wanda hadisan za su kasta rikita ka in ki kadai ka sani yanzu to ga wai zan fasara ba sujjada guda biyu akai sun makama sanne ni ke baraka raka'atain bi sajda ya yi raka guda biyu a sujjada ana nufin biyu sun majalasa sanne ya zauna sun mazulli ali to sannan aka yayi rana qala sai ce wa qala aisha na aisha tace ma sajadtu sujudan qad kana wala lina tunda nake wata ba sujjada ne sai ta ba tunda nake ka kuma dawa Allah ya ce wa ma nutiru bil ayati illa takhwifa idan da aka dan tsoratar da mutane yake kawo wannan an bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamara la yankasifani li mawti ahad kun kun kun lura da kalmar la yankasifani da kaf kaulaka la yaksifani da kanewa ko ko ta kalma ana fara amma ka gane da zaka yi pronouncing la yankasifani da kaulaka la yaksifani da kuma kanewa ba ta yin kutubi li mauti ahadin minan nas saboda mutuwa wani daga cikin mutane walakin nahuma ayatan min ayatillah sai dai su ayoyi ne daga ayoyin Allah fa kai bai da ra'aytu ma fa qumu da zarar kun gan su ku miƙe fa sallu ku yi sallah to nake mu je karshen bayi saboda naga za mu tashi kitabul janaiz an abi musa al-ashari radiyallahu anhu kala katafa shamsu abu musa al-ashari abdullahi bin qais kenan yace rana ta yi kutubi faqaba nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an annabi ya tashi a burgice yakta an ta kuna sa'a saboda yana jin tsoron kada wannan rana ta zama ita ce ranar alkiyama domin Allah ya ce ina shamsu ko wira ko wai dan nujumun kadara shine alamun ta rana za ta yi wannan kutubu idan kiyama ta zo yace fatal masjid ya tafi masallaci fa salla bi adwal qiyam wa ruku'i yayi salla da mafi tsawon tsaiwa da kuma ruku'i dogo sujudi da sujjada ra'aitu ra'aitu qad yaf'aluhu irin wanda ban taba ganin sa yana yayi dogon ruku'i da sujjada irin wannan ba wa qala zai ji hadi al-ayatu allati yusillahu irin wannan ayoyin Allah yake aikowa la takunu ko kuma ayoyin nan da Allah yake aikowa la takunu li mawti ahadin wala li hayatihi ba a yin su dai don mutuwar wani ko rayuwarsa walakin yukhawifu Allahu bihi ibada shine wa marin sunu bil ayati illa takwifa Allah yana aiko su ne don ya tsoratar da bayan da kaji magana da muka yi da yawa ba wai dan a ga mutane su zo kawai shikenan su riga cewa ai zai ma yayi lokaci kaza fa idza ra'aytum shay'an min dhalik da zaran kun ga wani abu daga haka fafza'u to ku firgita so ake kowa ya tsorata ko a ga alamar a idansa ila zikrillahi zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da addu'a wa istighfarihi da neman gafara an bin Umar radiyallahu anhu ma annahu kana yukhbiru an nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya kasance yana bada labari daga Annabi alaihi salatu wasallam cewa inna shamsa wal qamara la yaqtifani li mauti ahadin wala li hayati rana da wata ba ta kutubi dan mutuwar wani ko rayuwarsa walakin nahuma ayatan min ayatillah sai dai suna yin kutubi ne saboda ne wato sai dai su kai wato ayoyi ne daga ayoyin Allah madaukakin sarki fa idza ra'aytumuhu ma fasallu da zarar kun gansu ku yi sallah ba ku ɗibi kayan ku kuna yawo a gari kuna kunci wada kunci wada dukan dan kowa ba maza su sa kayan mata mata su sa na maza wannan babu shi a addini mutane sun zama yan daudu kuma suke sun tuba su saboda haka babu wannan addini kwata kwata yawwa kuma wannan ya faru ne kamar yadda na gaya muku lokacin da da Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu suka ta yadawa a gari saboda mutuwar Ibrahim al-Mu'azzam anil mugira bin Shu'ba radiyallahu anhu qala katafati shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim rana ta yi kutubi zamanin annabi alaihi salatu wasallam lokacin da annabi sayyidina Ibrahim Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu faqala an-nas sai wasu suka rika cewa katafati shamsu limauti Ibrahim ai ranan nan saboda mutuwar dan annabi alaihi salatu wasallam ta yi kutubi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فكني رانا da wata ba ta kutubi da rayuwar wani ko mutuwarsa fa idza ra'aytum fasallu idza kun ganta ku yi sallah wada Allah kuma ku roki Allah wannan shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah wa cikin sarki ya yabe mu wato ma sha Allah tabarakallah akwai tsohon ciyaman din masallacin nan alhaji an tsohon ba ciyaman kai an mata aiwa ya samu ya mace muna roƙon Allah wa ɗaukakin sarki ya ɗaya ba ta ya ba wa iyayen lafiya mahaifin kuma Allah ya ba shi ikon kula da su gaba ɗaya haka yana kai kamar an manta da shi ba
ana ganin kamar a cikin karatun za a dinga ɗauka mutum sai ka shi ne ka sani da in ana da a kai shi kaso an tafi mutum shi
akwai magana da an ba kuma dawo a baya saboda musamman kare tambayoyin da aka rika yi yau tambayoyi kowace tambayoyi ne masu kyau suna da fa'ida to akwai wanda suke complain cewa ba ta jin tambaya sai an ga musamman waɗanda suke sauraron karatuttuka ba ta jin tambayar sai dai kawai su ji amsa to shi sa za ku ga a baya muka ce a rika rubutowa to sai dai kuma in ba ba a rubuto ba kamar tambayar da alhaji ya yanzu mai mahimmanci to ya kamata an yi ta idan ka ce escaping ni kuma na mai ta kun fahimta dan ta fito a karatun karara wanda yake sauraro ya ji me saboda haka za mu rika kokari Allah ya kai minti goma kaji ko biyar din da kuke bayarwa yau ma zan fito da wani ne tare wani lokacin da muka saba da an fara karatu a rage minti goma ko biyar a amsa wasu tambayoyi amma kamar tambayoyin yau ni ba ba kawai wasu tambayoyi ba su mahimmanci ba ma irin da sun yi kyau gaskiya saboda za ka ga malamai ne suke musu babi sosai da sosai saboda haka ina ga shawarar da aka bayar dama muna kan da yanzu ne ya ke zuwa ƙara sanatar da Allah ya dace da marasa lafiyar mu Allah wata kusa sarki wa su lafiya alhaji kabiru da muka ce za a yi wa aiki na gaishe ya ba zo karatu to Allah ya kara masa lafiya Allah wata kusa sarki ya amfani mu da lafiya muna roƙo mun gije suna da kyawawa gobe da wata haduwar da suke da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ka jikan su da zafara duk wanda yake da bukata ta alkhairi wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba Allah ka sani Allah ka biya mu waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ya so a gaba Allah ka tallafa mu kun fi da mutane suke ciki na rayuwa Allah ka yayi mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin an tara 2900 da naira ta biyar Allah ya saka ku da alkai Thank you.